فيما شئت بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم
الإقامة الثانية عشرة الدمشقية قم هكا الحارس بن همام حارس بن همام يا رويت قال شكست نافتة من العراق دقى العراق أنا أنا من لابتداء الغاية akwai min ɗin kala biyu akwai min ibtidai ligaya fi zaman akwai min ibtidai ligaya fi fil makan da wannan fil makan ne na tashi daga kaza zuwa kaza akwai na zamani ko min awwali yawmin shakaftu na fita min al-iraqi na na fita daga iraqi ila gu ila al-guta zuwa gari guta wani guri ne daga mai yalwa sosai a wajen dimashka wa ana zu jurdin marbuɗa ni ma bocin dawakai ɗaurarru ina da doki ko dokuna ɗaurarru yana da kuɗi kenan kayan mutum yana da dawakai kamar ina yanzu ne misali a ce motoci kana da bifajifai a fake to kaga kamar haka ne duda ne ina da dawakai a ɗaure to duk wanda aka ce yana da dawakai a ɗaure to bayi da yunwa ne mutum nan mai kuɗi ne saboda rike doki ma ai sai mai hali zai rike doki eh saboda haka ce duk mutum da zai rike doki ne zai iya rike masa su suke cewa ko wajidatin ina da wadata magbuda wanda har ana yi min ana gibda na ana cewa da ma ni ne wane ne gibdu gibda ɗin mutum ne kana da wani abu a yi cika da ma ni ne wani abu Allah ya bani irin wannan shi ne gibba shi ne wannan hasadan nan da abin sa bai halalta shi ake irin wannan hasada ɗin da gibba la hasada illa fi na kai nufin da yulhini kulu zar'i wa yazdahini hufulud bar'i kulu kadaituwan azzar'i bangare kadaituwan azzar'i haraga na zuciya yana shagaltar da ni wa yadda hili yana girgiza ni hufulun dar'i taruwan hantsa cikin hantsa hufulun dar'i dan banka nono a cike da hantsa sa cike da nono kaga ya tatsa to ba na abin da ke nufin jakarsa a cike da kuɗi to kaga yana shagaltar mutum a ce baka da wani faraja kuma ga aljihunka a cike to kaga ko me za ka iya yi falan ma balagtuwa yayin da na isha wannan na isa zuwa wannan guda din ba da shikkin nafsi alhali bayan wahala na rai bayan na sha wahala wa imba'il ansi bayan bayan ramar da raƙumi mai ƙarfi shi da an alfaitu haka ma ta sifu al'ansun wa fiya ma ta yi shi al'anfusu wa talazzul ayun sai na samu wannan gari din kamata sifa wa al'alsunu ne kamar yadda harsuna suke sifanta shi gari ne baka taba zuwa bana cewa kai abuja ai mai kyau ne kaza da kaza sai ka je ka same ta kamar yadda harsunan mutane suke sifanta ta wa fiha kuma a wannan garin kai wa fiha ma ta kai hil anfusu duk abin da rai yake bukata akwai wa talazzul ayun da duk abin da ido in ya gani yana jin daɗi rai take sha'awarsa to akwai a wannan garin fa shakartu yadan nawa sai na gode wa hannun rabuwa ɗin hannun nisan taɗin ki daga nan kafar garinka ka je ni za ka je ka samu abin da ranka yake so to kaga za ka gode wa hannun wannan nisan tuwa ɗin amma daga nan mutum ya mota ya je Legas a ce kuɗin mota ma da kire samu ya dawo to kaga ai wannan ba abun godiya ba ne na hannun rabuwan nan ba ba abun yabo ba ne fa shakartu ya dandawa na gode wa hannun nisan tuwa ɗin wa jaraitu talaqan sai dan gudu da tafi talakan ina mai ɗalakan ma'al hawa tare da tafi kamar zango ɗaya ma'al hawa tare da abin da raina yake so ɗin waɗa fitu na kasance a fuddu fiya kutuban shahawat yawa zango yawa shauƙar a sha'awa alaƙar sun da ɗabi shakku yawa yadda ba shakka yawa wata raitu na tafi tsalakan zango ɗaya ma'al hawa tare da abin da raina yake so da shi tafiya har tafiya zango ne duk inda ka tafi misali ga wanka sai za ka kawar kilomita goma kana tafiya ba ba ka ga abin da ranka ba so daga nan za ga wani garka ne daga nan za ga wani teku gidan wanka wasu ɗakuna kyawawa to shi ne ma'al hawa wadda fitto na kas na soma a nan ɗafi kaɗin min a fa'ali shuru'i ne filoli ɗin kala kala ne akwai a fa'ali shuru'i kawai shi ɗafi tu kaza amma shi ba- shi kabar ɗinsa ɗin ba a sa'a irin su kamar misali waje altu a takallamu na soma magana kawai ba wai na na kasan na sanya ina magana ba kawai na soma magana ta shi ma tsafiktu an afudda kaga ba fara ba wa tsafiktu afuddu kawai na soma ɓare fiha a wannan ɗin kunce kutuba shawati muna saye na abubuwan sha'awa eh misali yanzu ranar ne ko juice ko wasu abubuwa ka je ka dinga kunce muna kana sha wa ajitani ina tiran kudufan lazzati abubuwan tira da masu daɗi ila an shara'a safrun fil iraqi har matafiya suka soma tafiya iraki wa kadis ta fakatu min al igraqi kuma alhali na farka daga nimewa bilmayewa kaga ya je daga nan hotel da zuwa nan gida ta yawo to shikenan sai matafiya za suka ce to za su koma za su koma iraki garinsu wa kadin saftu mina sai da lokacin kuwa ni ma na farka ma na hankali na koma gida fa adani idun min tazkaril watan wal hanini ila al adan ni ma sai id anan idu bege bege sai ya dawo mun na tunanin gida eh kai ne ka je makaranta misali ga makaranta ce matafiya kuma ka gama jarrabawa ka lokacin zuwa ne rage kawai sai abokan ka suka fito ai mu ma za mu je gida kuma garin ku ɗaya ne to ko da da ka yi niyyar cewa za ka daɗe to hankali ka in ka gane mas- mutanen ka gaba ɗaya za su tafi to hankali ka zai koma za ka tuna da gida to yi ne ce fa adani idun bege sai kama ni min tazkaril waɗan na tunawa da gari ƙasana wal hanini da shauƙi ilal aɗan zuwa tilkena ai na shi aɗan ɗin inda raƙumi raƙuma suke kirke da raƙuma an da raƙuma suke da kusowa to gida kenan gidanka فقوضت قيام الغيبة وأسرجت جوا- جوا- جواد الأوبة سيدا روسا كيما لما نبقونتا ne ke wannan duka istiarori ne yake yi wannan duka istiara ne kaga kamar shi bulaguro din kamar rumfa ne zai gaba to ya rusa wannan rumfa na ba- na- na ba- na bakunta din wa asrabitu na kunna wa asrabitu na sa sirji ba doki al'auba dokin dawowa dokin komawa gida da sa masa sira a mana sun yi dokin da zan koma da shi gida walamma ta'ahabat ar-rifaq wastatabba al-ittifaq yayin da ar-rifaq rafiq din abokin bulaguro eh zamil kuma abokin ka- karatu eh in ka ce rafiq yanzu abokin da za ku yi bulaguro tare da gidan rafiq shi kuma abin nan bula- abin nan zamil abokinka na karatu wa haza zamili to wannan abokinka na makaranta kenan classmate ɗinka wancan kuma abokinka na tafiya kace sa rifa'u din jami'i ne dan rafiqu walan ma ta'ahabat rifa'u yayin da abokai suka yi shiri wasta tabbal ittifaqu dacewa ya tabbata alahna min al-masiri duna istisabil khafif kawai daga nan alahna min al-masiri sai muka ji tsoro na tafiya ba tare da abotan ba tare da abotakan alkafiri mai kula ba akwai alkafir ana kira ta kafiru idan za a yi bulaguro shi a samu wani jarumi ko yan tauri haka da mu suna da irin wannan mutane saboda barayi to shi ne kafiri mutum ya san hanyar kuma ya san lokacin jejin gaba daya to sai sai sai muku labarin sai ya wuce gaba har ya isar da ku garin da kuke bukata to shi ne suke jin tsoron kar su yi tafiya babu wannan kafiri kamar in yanzu ne misali a ce kuna za ku tafi da kayan fatauci kayayyaki da yawa to ana jin tsoro sai a je a samu kokori sawa ko sojoji mota daya a je a nemi alfarma sai ya wuce da ku gaba misali a ce a gaba motar soja daya bayan motar sojoji daya to ko giran ake kawowa haka ake yi za ga banki za ka hau kuma za ga motocin polisa da bindiga irin wanda su ne kafi eh saboda yan kasuwa ne masu kuɗi ne suna da kayayyaki sun siya kuma da tafiyar jeji din idan ba idan ba samu irin bahar ba ko irin mutane ƙwararru na jeji wanda za su iya kun jarumai ba to za a iya kakkashe mutane a jiya karɓi kayan mutane da sun yi niyya su ɗaure kayan su za su tafi irin za su koma sai suka ji tsoron tafiya sai muka ji tsoron komawa dunan su sabil kafiri ba tare da nemo kafiri ya abuce mu ba faruddu na bi kulle kabila muka neme shi a kowace kabila wa amalna ko muka yi amfani muka muka yi aiki da alfa hila dabaru dubu fi tasiri wajen neman wannan kafiri din amma fa awa za wujdanu samuwar kafiri din ya gagara fil ahya'i a cikin kabilu hatta killa annahu laysa min al ahya har ma muka zata kai baya daga cikin rayayyu kafirai din sun kare kuma ba za samu ba ahyawu na farko kabilu na biyu kuma na rayayyu faharat li'awazihi uzumu sayyara uzumu shine fa'ili na hara faharat uzumu niyya na as-sayyara matafiya ran matafiya ne sayyara ba mota ba niyyar matafiya sai yayi rauni li'awazihi saboda rashin sa saboda rashin saboda gagaran kafiri din an gani wannan tafiyan ba zan fasa a hiya gaba ba to kawai wannan ba ya ɗanyi rauni ya ce kai gaskiya wanda wanda tafiyar na fasa zo da kar mu je kayayyakin mu na fatoci da muka siya wasu kawai a banza su kwace mana eh harar yayi rauni da ka ɗin harar ya sa ko halar ya sa wata ɗin da kuma halar wai ya canzu wanta dau suka je suka taru bi babu jairut a kofar jairut wasu kofofin jami'a na dimashka ne sai da suka taru a kusa da wannan jami'u din lil istishara saboda su yi shawara yanzu ya za mu yi amma zalu bai na akadin wahali ba su gushe ba tsakanin su daure wasu kawai a tafi wahali wasu a kawai a jira dai ko zuwa nan da satin gaba ne wa shazirin wasal suna daurewa sosai dauri da igiya sosai shakiyarsa shaziru sahalu kuma ɗaure irin da tumuri da zuge eh wannan shi ake sa sahal ba na wasu ɗaure sai a tafi wasu kai har a tafi ila an nafi da tanaji har ganawa ɗin ba ya kare shawarwari abinda za faɗa daga gaba ɗaya kai shiru ka san an kasa in shawarwari yayi yawa to a ba samu mafita ba sai ka ji kowa ya shiru wa kana dan raji bai tsammani ba ya ɗaya bai tsammani wanda da yana tsammani kawai mu tafi ba hai wa kana hizatuhum shaksun amma a gefen su lokacin da suke shawara da akwai wani a gefe boss ya zo da a gefen sai wani yana zaune ni samuhu alaman sa din ni samu shimban irin alama ne na matasa shigar nasa din alaman sa din alama ne na matasa amma rigar sa din labusun ruhban ruhban irin rigar rubaniyawa ne irin rigar waliyai ne na nasara inda suke sa wani alkyamba da wani rawani shigar na sai shiga da dan rubaniyawa wa biyadi suratu nisyan a hannun niswan a hannunsa akwai tarbi irin na mata da abin da sarka irin da mata suke sakawa kamar tarbi kamar tarbi da mata suke sa irin da da su irin da da irin ta mursamu yayi to a hannunsa kamar mursami ya rike a hannunsa wafi aini kuma a irinsa ɗin tarjumatun nishwan nishwan akwai alama na ɗan ƙwaya ne kamar ɗan ƙwaya idon irin jawur bakin bakin irin wa kar kayyada lazau kuma ya kayyade idon nasa ɗin biljadi shi dai yana kai da mutanen kawai mutane yake kallo ya yi haka ya yi tagumi yana kallon jama'a suna ta shawara sai mu tafi ya mu tafi wa arhafa uzunahu ya wasa kunnensa listima'i listiraqi sam'i saboda satan ji jin maganar su iya da zanu lamarin saraka sama masu zuwa suke bakin suna suna sauraron maganar suna satawa to shi ma zauna yana satan ji ne suke faɗa ne dan ya tsinci wani magana ya zo tsawo bakin sa alam ba ana inkifa'uhum wa qad bariya lahu kafa'uhum yayin da alam ba ana inkifa'uhum yayin da juyowansu yayin da juyowarsu ya matso ya kusa lokacin juyawarsu ya kusa tayi daga wajen wannan majalisa din wajen wannan baitul bari jairun din kuma alhali wanda wa ulhali wa qad bari alahu ya bayyanu gare shi kafa'uhu koyayyin labarin su duk abin da suka boye maganganu da kasa kasa da suke gaba daya ya fahimta qal kafin su tayi yace ya ku jama'a ya qaum li yughrik karbukum wal yaman sirbukum فسأخبركم بما يسر روعكم ويبدو طوعكم sai ya mutane damuwanku ta kau da yi fure karbukum damuwanku ta kau wani yaman sirbukum garkenku su amintu garke raƙubanku ba abin da zai same ku su shiga cikin aminci ba sa akhfurukum bima yasru rawakum a sannu zan kare ku da abin da zai kawar da fargabanku wa yabdu ɗau'akum abin da zai bayyana biyayyanku zai bayyana cewa za ku bi ni to kalan rawi take fasta plana minhu il alkifara sai muka nemi labari a gunsa labarin mai kula din mai kariya din wane ne ta wanda kake cewa zai yaye mana wanda wanda zai zama mana kafiri din wane ne wannan muka nemi labari a gurinsa wa asnaina lahu alja'ala muka daga masa da kyaututtuka an istifara muka muka dauka masa da kyauta an istifara akan wannan aiki na istifara din istifara din aiki na kula da mutum idan yayi mana irin wannan to ga abubuwan da za mu bashi za mu bashi kyauta da yawa haza'ama sai da wa'atu ni ba ni da sada'ama sai anna kalimatun wasu kalmomi ne lukina ha wanda aka lakana masa filmana ne a mafarki wasu addu'o'i ne a mafarki ya samu wannan addu'ar ne zan baku idan na baku wannan addu'ar kun yi to a jejin babu abin da zai same ku har za ku isa yi zuwa gida yanzu kuma dan adam in ba mu zan zahiri haka ba dan adam din yawanci hankalinsu ba zai dauki hakan ba liyatarisa kalmomi ne da aka lakana a mafarki liyatarisa biha min kaidil anam dan ya nemi tsari da ita daga sharrin halittu wanda ya faɗi wanda yake ya ai kalmomi ne wa jala ba da yi min ila ba kawai sashe sai zama ta yana ishara zuwa ga sashe hajji wannan magana kawai ne suna wanda ya yi nuri ido wa yuqallibu darbai baina lazim wa gaddin kowa ya bada jiya idanuwansa tsakanin lahaz tsakanin kiftawa da rufewa a rufe ido ne sassauta kuma a buɗe ido hankalinsu ne bai ɗauka ba wata bayyana lahu sai bayyano wa wannan tsohon anna ista ba su da alkhabara kawai mu mun launa da labarinsa kawai ya gane cewa kawai mun launa da labarinsa kawai mun zata kawai kamar mai zamba ne wasta shi'ar da alkawara kuma mun fahimci launi kawai kal yace ma balukum ittakhastum jiddi abasan wa ja'altum kibri khabasan wai me yasa ne ku ne kuka riki gaskiyar nawa kuka rike shi wasa ni gaskiya nake ga muku kuma kun bai da gaskiyar nawa wasa kun bai da kibri zinari na khabasan dattin karfe da kaba eh in ana dukan karfe irin irin ya ke cewa burbuɗin karfe da walawalai da ya magana da zinari da kun bai da shi burbuɗi wala tsarama wallahi jiktu makawusar akbar wallahi so da yawa ina tsaga al'akitsar yanki na ƙasa makawusar akitsari wuraren tsoro a jeji mana jeji mai ba da tsoro wa walalitu ina shiga makahimal akitsari ina shiga wuraren halaka makahama al'amurul aziz wanda la yarkabu ahadun لهوله شاكرا زنا مقاهي في مقهى بعد ولا هلكة الأكبار ما تحضري فغنيت بها نكي وداتوا دا ونن الدعاء عن مصاحبة خفير دقا برن أبو تكا دا خفير كما خفير إني أدعاء ونن الدعاء سيد في واستصحاب جفير إنا وداتوا دا دقا برن أبو تكا دا جفير تقوبي rigar takobi ne da ke ba sai na ɗautar na rata takobi ko na sa wani ya wuce mun gaba ba ni kadai ba takobi nake wucewa ake tafiya suna yi nisa na nisa an fi ma rabakum sannu a sannu zan yaye abin da yake ba ku tsoro bayan wannan din bayan addu'ar ma wa astafillu zan zare alhazara tsoro allazi na bakum wanda ya faɗo muku zai zare abin tsoro wanda ya faɗo musu ya wafika kun nima zan dace da kufil badawa wajen shiga badu jiji wa urafika kun zan raka kufi samawa wajen wajen shiga samawa akwai badawa akwai samawa samawa din jeji ne tsakanin sham da iraki sunan wani jeji ne eh yawwa samara yake ko samawa yake yawwa to zan dace da ko wajen shiga digi din badu kauyuka kuma da kuma shiga cikin daji fa in saddaka kun wa'adi idan alƙawarin na ya gaskanta ku fa jiddu sa'adi sai ku kyautata sa'adi rabona eh fa jiddu sa'adi sai ku yawaita rabona wa asidu jaddi sannan ku kyautata ma'anar asidu jaddi in sadan wani wasallamtum to fa habu li min amwalikum ku bani daga cikin dukiyoyin ku abin da zan karfafu da shi to sai ya ce wa in ka zama kumfani idan baki na ya muku ƙarya ban zai ko adani ku yayya ga fata na ware ko dani ku da jini na shi ba zai ba ka ɗauki kuɗin ba zan raka ku mu tafi sai mun je garin da za ku je tukunnan ku biya ni in kuma mun je kafin a hanyar wani abu ya same ku to ku yayya ga baki ku yayya ga fata na ku zubar da jini na قال الحارث بن حمام fa'ulihim na aka sa mana ilhama na gaskanta mafarkinsa. Wata ƙiƙa mara wahu da tabbatar da abin da ya rawaito, fana zana sai muka kame an muja da latihi daga jayayya da shi. Dan za suna yin jayayya to sai muka kame daga jayayya da shi. Was ta hamna ala mu'adalati har muka yi ƙuriya akan ɗauke akan mu'adalarsa. Ɗaura shi laƙumi kenan. ni raƙumi na zai hau a'a ba raƙumi kamar sai dai raƙumi suna yadda suka yi yadda suka yi yadda suka yi abin nan akan mu'adalarsa hawa tare da shi fil mahami raƙumi na zai hau yadda ma sai raƙumi na zai hau aka yi ƙuriya to bari a tsaya a yi ƙuriya ya karu da sunan mutane aka yi ƙuriya to sai sunan wanda ya fito sai a raƙumi sa wa fasanna muka yanke bi qaulihi da faɗinsa muka yanke ural raba'is igiya na tsoro na tsarewa kai igiya na raba'isu na tsarewa na tsari raba'is igiya na tsari al'alak wahid wa rabisa wa huwa ma yusabbitu al-insan wa yabisu an amri yuridu wa qad rabastu ka anil amri rabasan wa tarabbastu ana tarabbusan idza tasabbata sai muka yanke igiya ma'anar abin ba na tsarewa ne afwan na na jinkiri eh raba'isu din jinkiri muka yanke igiya na jinkiri da ba sun yi jinkiri ba to sun yanke igiyar jinkiri za su yi hanya afwan wa alqaina ittika al-abisi wal aisi sai muka jefar da tsoron al-abisi mai wasa da dukiya barawo kenan al-abisi mutum da ke wasa da dukiyar mutum allazi ya abasu bi amwalihim ya tsali sharri fa yafsiduha wal abizu kuma mai barna mutum da ke kashe mutum sai muka jefar da tsoron abisu da a'is alamma uqimatir rihal wa azifat tarhal yayin da aka daddaure sojoji sirji wa azifa ya kusanto at-tarhalu kaura ya kusanto istanzalna kalimatihi raqiya sai muka nemi ya saukar mana da kalmomin sa masu warkarwa ina arraqiya linaj'alaha alwaqiyata albaqiya dan mu sanya ta ta zamanto mana alwaqiya mai kariya waqiya shine alki- alkafiyatu lima yukhafu min ash-shar abinda za ta isar maka daga abin da kake tsoro na shar albaqiya kuma mai wanzuwa qala ta li yaqra kullum minkum ummul qur'an kowanne daga cikin ku ya karanta ummul qur'an kullama azalla al malawan a duk lokacin da safe da yamma suka matso dare da rana shine malawan din kuma li yaqul sannan ya faɗa bi lisanin khashi da harshe mai kaskantar da kai wa sautin khashi da sauti ƙasa ƙasa wannan addu'an ya buya rufati din nan imamu hariri wannan imamu hariri ne ka anan aka dauko aina shi Allahumma ya muhiya rufati wa ya dafi al afat wa ya wafi al wa ya ra- wafi al makhafat wa ya karim al mukafati wa ya mau'il al ufati addu'a ne mujarrabi in shau in shau yace addu'a ne mujarrabi sosai yace musamman a wajen tsari mutum ya rubuta ya sa a gida ya yi nayin ko ya daura in sai ya samu gida ya daura sai ya ce to ba abin da zai samu wannan gida ta mu yan rufati shi ya kawo ta kamar kama aka samu Allahumma ya Allah ya muhiyar rufati ya ne rayar da arrufat kasusuwa da suka zama baliya suka dagargaje kashi wanda ya zama ƙasa wa ya dafi al'afati ya ne tun kuɗe masifu abubuwa masu cutarwa ne afatu wa ya wafiyal makafati waƙiya ne ko ya fiye sa ya mai kare almakafati abubuwan tsoro wa ya karimal mukafati ya mai girman sakayya mai karamcin sakayya wa ya mau'ilal ufati ya makoman masu bara wa ya waliyal afwi wal mu'afati ya mazibincin afwa da kuma lafiya shine mu'afati salli ala muhammadin kai salati ga nabi muhammadu khatimi anbiya'i ka cika makin annabawanka wa muballigi anbiya'ika wa muballigi wanda yake isar da an ah, anba'ika labarinka wanda ke bada labarinka Yau. wa ala masabihi usrati salati ya tabbata ga fitilu na jama'ansa dangi sa kenan wa mafatihi nusrati da mabudan nasararsa sa- sabansa wa izni Allah ka tsare ni min da zagati shayadini daga barnace barnace na shaydanu wa da zawati as-salafini da tsalle da sarakuna tasowa da sarakuna sarakuna su taso su zarafinmu wa inati da wahalarwa na albagi da na azzalumai wa mu'anati ɗagi da ko da kokuwa da masu ɓarna gogayya da masu ɓarna mutumin da kawai ko gonanka ne ne lalata ko gidanka ne ko ko makoci ne wanda bayi da daɗi duk ne ya ba wa mu'adatil adida da kuma adawan masu adawa masu masu masu masu ta'addanci kai. mu'adatil adiya adawa na masu tsallake dokar iyaka sai masu ta'addanci da udwanul mu'adina da kiyayya na makiya wa galabil galibina da rinjayen masu rinjaya wa salabis salibina da salaf tuɓewa masu tuɓe mutum su tuɓe mutane ko su tona asirin mutum wa hiya lil mutalina da dabarun masu dabara duka kare mu da shi wa giyali da kuma kisan gilla nan masu masu kisan gilla wa jirnillahumma min jawril mujawirina wa mujawaratil ja'irin ka kare ni ya Allah daga zalimcin mujawirina maƙota ko mujawaratil ja'irina ko makotaka da alja'irina azzalimai wa kuffa anni akuffa da'irina Allah ga kare ni da hannayen masu zalunci dai mutum da zai kaskanta ka zai walakanta ka wa akrijni min zulumatin zalimin ka fitar da ni daga dufin azzalimai wa rikilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka sanya ni ka saka ni saboda ramanka cikin bayinka salihai اللهم هدني في تربتي وغربتي وغيبتي وعوبتي wa nuj'ati wa raj'ati wa tasarrufi wa munsarifi wa taqallubi wa munqalabi Allahumma ya Allah hudini ka kewaye ni ka kiyaye ni shine hudini din ka kiyaye ni fi turbati a gari na shi bal da take nan a zama na a gari na wa aubati da dawowa na wa nuj'ati hawa gurbati da bakunta na wa gaibati da ɓuya na wa aubati da dawowa na wa nuj'ati da kuma tafiya na wajen neman arziki shine nuj'a din eh tafiya neman arziki shine nuj'a din wa raja'ati da dawowa na a tafiyan fatauci misali zo ta yi neman kuɗi ya dawo ne nuj'a da ruj'a wa tasarrufi da tasarrufi na da kuma gunda nake mun sarrafi da gunda zan dawo din tasarrufin na kai kawon nawa da kuma inda nake kai kawon duk ka kare ni shi san kai kawon a hanyoyi asibin da menene kuma inda ka je din garin to Allah ya kare ka wa taqallubi wa munqalabi da juye juye na da gunda zan juya eh sai yace wa na fa eh, menene wa fazni Allah ka kiyaye ni fi nafsi a raina wa na fa'isi ka kiyaye ni daga cikin na fa'in dukiyoyinka masu tsada ne na fa'in ka kare min abubuwa na masu tsada wa irde wa arabe Allah ka kiyaye mutunci na raina wa arabe da kadarana wa adadi wa udadi ka kiyaye adadi iyalaina ne adadi wa udadi da kuma tanadina wa sakani mazauna iyalaina iyalai ne saka wa maskani da mazaunin nawa wanda kake zama tare da su sune sakanu alaihi salam su kurin zaman shi ne maskas wa hauli wa hali Allah ka kiyaye hauli na da kuma dabaruna halina wa ma'ali da makomana wa mali wa ma'ali dukiyana da kuma makomana duka Allah ka kare yi shi wala tulhik bi Allah karka riskar min canji na sharri wala tusallin karka sallada min karka karka karka turo min da mujiran mutumin da zai kawo min hari waj'alni min ladunka sultanan nasira ka sanya mini daga gunka sultanan karfi mai bada nasara Allahumma ya Allah irusni ka kare ni bi ainika da idanka na inaya wa aunika da taimakonka wa ne ka keɓe ni bi amnika wa mannika da amincinka da kuma baiwanka wa tawallani ka jibince ni bi tiyarika wa khairika da zaɓinka da alkhairinka wa la takilni ila kila atikarka damɗa ni zuwa kulawan waninka wa habli afiyatan gaira afiya Allah ka bani lafiya wacce ba mai shafewa ba warzuqni wannan na farko afiya din na afwa ne kuma na da shafewa ne warzuqni rafahiyatan gaira wahiya Allah ka azurta ni da yalwa gaira wahiya wanda ba mai rauni ba wakfi ni makhashiyal la'awa'i ka kare ni da abubuwan tsoro na alla'awa'i na tsanani wa kunufni ka kare ni biga washiyal ala'i wa kunufni ka kewaye ni da ni'imomi masu lullubewa ni'imomi masu lullubewa ya sai masha Allah amin ah gila alhamdulillah dika ruwa ah wa kunufni ka kewaye ni da birga washiyal la'awa'i ala'i kai ni'imomi masu lullubewa ni'imomi su lullube mu wala tuzfir bi azfaral a'da'i karka ba wa karshen makiya na nasara a dalilina wannan zafaru na nasara ne min ba an azfarakum alaihim da ke faɗa ku an in innaka sami'ud du'a ya Allah kai mai jin addu'a ne yadda kashin Allahumma ya moya rufata thumma atraka sannan ya sunkuya shi wa da tsohon la yudiru lahazan ya sunkuya baya dawo da kiftawa wala yuhiru baya dawo da lafzan lafazin hatta kulla har muka ce kada abulasathu kashiya zaka da yasa albasatu ne yasa ko ablasatu yanzu yawa na ba na ba ablasatu in yasa har ka ce kar ablasatu alkashiya tsoro ya lullufe hankalinsa sai ablasa ublisu ɗin au akrasatu gashiya ko su ma ne ya sa shi bebe ya bebentar da shi ya kasa magana sun ba a kana a rasar sannan ya sun kuyar da kansa wasa ada ya sun kuya kansa wa sa'ada an fasa ya daga kansa kai sai a kana ɗin ya daga numfashinsa irin ajiyar zuciyar nan وقال اقسم بالسماء ذات الافراد ina rantsuwa da ubangijin sama ma'abocin zango zango na tauraro wal ardi zatil fijaj ina rantsuwa da ubangijin kasa ma'abociyar hanya titi wal ma'is sajjaj da ubangijin ruwa mai yawan zubowa wa sirajil wahad da ubangijin fitila mai tsananin haske wal bari da kogi al ajjaj mai cika والهواء da iska والأجاج da ƙura والأجاج da ƙura إنك إن هذا من أيمن الأوس والله wannan addu'ar yana daga cikin mafi albarkan kariya abun kuma kariya wa agna ankum ya fi wadatarwa daga gare ku min labisil khuzi daga mai sanya fulai abin da labisil khuz fararen takobi ya fi wadatar da kai akan mai sanya kus mutumin da zai sa takobi ya raka ku to ya fi shi kariya man da rasa duk wanda ya karanta ta inda samil falaki lokacin fitowar alfalak ma'ana alfijir to lam yushfik ba zai ji tsoron min kadibin wani masifa ba ila shafa'i har zuwa dare wa man naza biya dali'atul gasar duk mutumin da ya karanta shi dali'atul gasa'i farkon fitar duhu fitowar duhu ma'ana dare to amina lailata wa mina sarak zai amintu a wannan dare din daga sata daga barawo ba zai sai masa sata ba kare sai mata lakanna ha sai muka lakana ta a gurin sa kana muka fahimce ta hatta atqanna ha har muka tabbatar da shi muka kyautata karanta shi wata darasna muka karanta wa junanmu likai lanan sa'a dan kar mu manta da ita tafiye tafiya in basir na sai muka tafi nuzil humulat muna koro dabbobi mu raƙuma ɗin muna koron su li da'awatin da addu'o'in nan labil wudati ba da masu korowa masu kore su ne kafir a masu kore masu korowa ba wa nabil humulati muna kare alhumulat raƙuma ne za ta hamal raƙumi humul kayan da ake ake ɗaurawa raƙumi muna kare kayanmu na raƙumin da kalimatin da wannan kalmomin na bil kalimatin da kalmomin la bil kumati ba da jarumai ba wa sahibu na shi kuma abokinmu abu zai rudin ya ta'ahadu na yana kula da mu bil ashi wal gadati shi yana kan raƙumin ɗayan mu yana kula da mu safe da yamma wala yastanjiz min al idati bai nemi a bashi a biya masa a zartar masa da alkawarin sa ba a bashi alkawarin da bai nemi a halartar masa da alkawarin da muka bayi muka ce za mu bashi ba hatta idza ayanna ablala ana har sai da muka fara hangen kufai na garin ana yawwa minhum ri'anata aw khurumu sha'ari da mun kai suke fada to ana da wani gari ne sai muka fara ganin kufai na ana qala lana sai ce mana al i'anatul i'ana to sai ku kawo taimakon ku taimako taimako wannan taimakon da kuka ce na kawo ku za ku gani kamar garin guru ne za ka kawo shi aka zo kusan bambori aka fara ganin kan garin sai ce to al i'anatul i'ana fa'adarnahu sai muka kawo masa al-ma'luma wal maktuma sananne da koyayye al-ma'luma dukiya na zahiri da koyayye wal ma'kuma da wanda ake sa masa ragama raƙumi akam wanda aka sanya masa da akam ragama da kuma wanda aka masa stam kuɗi kenan gwalagwalai da raƙuma wa kullu lahu sai muka ce masa ikdi ma anta qad ka hukunta yi duk abin da za ka yi ka yi hukunta abin da kake so da shi amma ta ji rufi na gaira ram wallahi ba za ka samu wanda bai yarda ba a cikin mu dukkan abin da muka baka ka ɗauka ma to babu mutum da zai ce bai yarda ba ba za ka samu yana cikin mu in ba yarda in ba bai yarda ba amma ta kafa shi kuma bai tuwar kifi shi abu zai rufe فمستحق فمستقفه سوى الكف والزين yace fa masa kafahu bai rera ba bai ɗauka ba bai suwal kifi sai mara nauyi daga istahakara suwal kifi ba kaya masu nauyi bai ɗauka ba irin abubuwa ƙanana ko masu tsada kaga yanzu gol gol yanzu za ka iya ɗauka a cikin jakanka ka rata yashi wanda zai iya siyan raƙumi ɗari kamar raƙuma ka ɗauka kaga kana da buƙatar wasu ka je ka nemo musu ruwa wani mai ciyawa mai rene wahala ne in siyarwa ka tashi ma kowa ya san da wani ya siya raƙumi ta shi da ce fa masta haffafu bai ɗauki bai samu sauƙin wani bai samu sauƙin mai sauƙin ɗauka ba sai abu mara nauyi wa zaini da ado da kayan ado ne ne ya kalli ko za kamar ta kaffa ba abin da ya burge shi wal kiffi in ba ƙananan abubuwa ba mara nauyi ba birgewa ne amma ta kafa ba abin da ya birge shi sai wal kifi sai abubuwa mara nauyi wa zaini sai abubuwa masu ado wala haliya bi ainihi bai bai birge idon sa bai ado a bai yi kyau a idon sa ba dairul hali wal aini sai kayan ado na mata da zinari da azurfa mata mana sai ya dauka minhu ma daga haliyu da ainu din wikirawu sai ɗauki nauyinsa iya abin da zai iya ya ɗauka wana ya tashi da bima ya sundu faƙirawu abin da zai toshe masa da talaucinsa eh abin da kawai duk wanda ya ɗauki wannan abin to ya ji ya wadata sun ba kala sana sannan ya mana wayo kala sata ɗarrar irin yadda mai sane yake wayo eh kamar ya sace mu gaba yawar shi abu da ya sace kallon mu da ya fahimci cewa ba ma ba ganin sa sai ya gudu ya gudu kawai sai mana wayo irin wayo na mai sare wani salata ya zame min na daga gare mu insilat alfarrar irin zamewan alfarrar mai gudu alfarrar sunan wani dabba ne za a baka ake kiran to irin gudun sai ba san da hausa ba fa hawa shanatu raqu rabuwan nasa din sai ya samu kewa muka ga cikin damuwa ya tafi ya kore mana da kwanciyar hankali wa ada na ya girgiza mu imtiraquhu fitan nasa walam nazallan shuluhu ba mu gushe ba muna shelansa bi kulli nadin a kowane majalisa wa nastakbiru anu muna neman labarinsa kullum muguwin wahadin a gurin dukkanin fatacce da shiryayye ila an ila har aka ce mana innahu muzdakala ana ai wannan tsohon tun da ya shiga garin ana ma za ya lalhana ai bai rabu da gidan jiya ba hotel kada za a je a shakata a shakata kai na ce wannan abin ƙarya ne jihar suna ba fa agra ne kuma su hazal kauli munin wannan magana ya suna ni bi sabki da je in jarrabe shi je in duba wannan gidan wal insilak fi ma lastu min silki in shiga gurin da bai dace in shiga ba abin da bai dace in shiga ba nake to saboda an faɗi wannan muni kar a je a yi wa wannan shehu kage fa adilaztu ila daskara sai na shiga wannan hotel din shine daskara katon shago wani gini ne kal kasri haula hu buyutun yaskunu al khamar wal hasham masu sayar da giya da mutane masu hidima yan abuna irin masu aiki a wannan kamfanin nasu na giya din ta cikin yan mata ne kaɗe kaɗe duk wasu abuwa club ne sai na shiga daskara fi hai'atin cikin yanayin munakkara sai na canza kama ba kamar da zai gane ni ba sai canza shiga sai shiga faiza shaiku fi hullatin mumassara kawai sai na ga wannan kofan wannan dattijo da ya bamu wannan addu'o'in yana cikin set mumassara mai zane abin mai rini an sa dandan kaya irin shadda mai rini nan mai kyau an sa baina dinanin wa mi'sara tsakanin kwalabe haula wala quwwata illa billah dinan kwalabe da kuma giya ga kwalabe kuma ga giya a aje kamuna wa haulahu a gefen suqatun tabhar wa shumu'un tazhar masu shayarwa a gefen nasa din tabharu suna shayar da shi da bihar wani abu ne a kamar buta haka ne tabhar suna zuba masa kamar abin shayi haka ana zubawa suna zuba masa giya din na tangaram haka ga zuwa masa ya sha wa asun wa abhar kuma ga abin da tularen wuta masu kanshi ana zagayawa da gefe mutum ya sa mutum ya samu kuɗi yana zaune ga kwalba ga giya kuma ga masu hidima suna zubawa ga wasu kuma suna ɗaukar tulare tulare na wuta wa mizharu ga tsarewa na wa shumu'un da fitilu ta zahar suna kyalli fitilu suna kyalli shine sumu din da asun da abahar sunayen turaren wuta ne as da abahar wa mizmarun da tsarewa abin da ake kada ganga da shi wa mizhar tsarewa shine garaya da mizhar da kuma kada abin kada ganga wa taratan wani lokaci ya stabzilu dinar ko? dinar ko dinar yawwa wani lokaci ya sa a buɗe masa kwalba ce a buɗe kwalaban nan a buɗe kwalban giya wa ɗauran wani lokaci ya stanti ul'ida ne ya ce masu ganga a kaɗa ganga gangaren gangaren ya ce a tsaya wa dubatan wani lokaci kuma ya stan shiƙun raihan sai ya shishini sai a ɗauki a ɗauki tunanin a shishina wa ukra wani lokaci kuma yau gazilul gizlat sai a yi ta wasa da ‘yan mata ‘yan mata ƙanana a yi wasa da su falan ma asartu ala nafsi yayin da na leƙa wa akan su ɗanyuwansa wa tafawuti yau biyi yayin da na leƙa kuma akan tserewan bambancin yau ɗinsa da jiyansa jiya yadda ya fito da shiga na ruhubaniyawa da irin addu'o'in da ya bari yanzu kuma ga ƙananan kaya ga kuma irin aikin da yake da banza a kuntu lauta da ce aula laka ya mal'un ka banu ya la'antacce a unsita yau majarun yanzu an mantar da kayan da kai ranar zairun fa dahika mustagriban sai ya yi dariya ya kyalkyale wa aisha da ya rera mutriban mutriban yana mai tsalle yana mai kada jikinsa kai lazimtu sifara wa jibtu ifara wa ibtu nifara li ajli fara wa kuntu suyula wa rubtu kuyula li jarri zuyuli siba wal mara lazimtu sifara ai da wani na lazimci tafiye tafiye ko wa jibtu na tsallaka al ifara daji jeji kuma wa ibtu na ji tsoro na kame na yi tsantsanin gudu ba don komai ba li ajlil farah dan na tiri abu farin ciki wa kudutu suyula na kutsawa a suyula magudana wa rudutul khuyula na fole dawakai li jarri zuyuli ba dan na jazane na yaranta wal marah da nishadi wa middul wakara na kawar da nutsuwa wa bi'tul akara na siyar da gidaje na li hasul ukar ba dan komai ne hakan ba dan na tsotsi giya wa rashfil qada wa dan na tsotsi alqada tukunya na giya shi ma walau la dimahu ila shurbi ra ai ba dan daga kaina zuwa shan giya ba ai lama kana ba bani da baki na bai zama ya bayyana bilmula da dan wayannan kalmomi da na kawo muku ba kamar yana da kai wala kana saƙa da ha'in rifaƙa li ardil ila iraki li hamil suba yace wala kana saƙa da ha'in da da ha'i da ha'i makirci da da bai koro min da arrifaƙa matafiya li ardil iraki zuwa ƙasar iraki ba li hamil suba da ɗaukar tarbi wala tagdabanna wala taskaban wala tatibanna fa uzri wada saboda haka fala tagdabanna kar kai fushi wala taskabanna kar ka daga min sauti kar kai hayaniya wala tatibanna kar ka zarge ni fa uzri uzri na wada a bayyane yake wala ta daban kar kai mamakin lishaikin tsoho da abanna ya zauna bi magnan a majalisa a ganna yana ana yana kiɗe kiɗe wadannin da kwalba ɗafa wanda yake cikakken kwalba wala ta jaban da karka yi mamakin lishaikin a banda dattijo da ya zauna bi magnan a majalisa a ganna karka daga sauti wala ta taban da karka yi zargi to uzuri na a bayyane yake wala ta jaban karka yi mamakin lishaikin dattijo da aban da ya zauna bi maganar a majalisa a ganna yana rera waƙe wadannin da kwalba ɗafa cikakke to haifa ina almudama to kawil izama shi giya yana ƙarfafa kasusuwa wata shi sikama yana warkar da jinya watan fitara tana kore damuwa wa asfa surura kuma yana tace shi ne mafi tacewan farin ciki izamal waƙur idan tacece a maɗa suturar haya ya kawar da lullubi na kunya wa tsara ya jefar wa alal garama izal mustahama a zalar titamal hawa wata ba yana daɗaɗa soyayya ko mafi daɗin soyayya ne jiya ɗin idan almustahab wanda ya gigice azala ya kawar da iktitam hawa koyayyen soyayya wata ba ya bayyana to fabbo bi hawaka ka bayyana abin da kake so wa barrid ashaka ka sanyanta kayan cikinka fa zannu asaka wutan damuwanka bihi da wannan kad kada yana furuwa wanda ka zando a saka wanda ya furu da wannan tsananin soyayya ɗai to ka kwantar da shi da biya wa dawil kuluma ka warkar da rauni wa sallil humuma ka zare damuwoyi bibintil kurumi da yar inabi da inabi ake yasa allati tuktara wanda ake neman sa wa kussal gamuka bisaqin yasu ka kebance gamuka abinci abinci ka na safe bi bisaqin da mai shayarwa mai kora ya suku wanda yake korowa yake koran bala'i da shauƙi izama ɗama yayin da ya ɗaga kai yayin da ya ɗaga kallonsa ya ce wa shadin yushidu ka kawar da damuwanka da mai sauti wanda waɗanda abubuwan da yake yi ɗin yake faɗa sannan ka sake kawar da damuwanka da mai sauti yushidu wanda zai maka waƙa bi sautin tamidu da sautin da duwatsun karfe ma jibalul hadidi duwatsun karfe ma suna kaucewa suna kada jiki saboda wannan sautin lahu saboda sautin insa da idan ya daga sautin sa to ka kawar da damuwan ka ga irin masu waƙen nan wa asin da siya ka saba mai maka nasiha allazi la yubihu amma mai nasiyar da baya halalta maka wisala al malihi saduwa da kyawawan yan mata inda yana gana saduwa da kyawawan yan mata ya ce karkai saba masa idza ma samma in ya sauƙaƙa idza ma sama in ya sauƙaƙa wa julfil muhali kai ta yawo cikin dabaru walau bil mihali ba kai yawo cikin makirci walau bil muhali ko da da ƙaryayyaki ne wa dama yuqal kamar abin da ake faɗa ce ko mutum banza ne ko menene wa kuzma salah kai dai kawai ka ɗauki abin da zai gyara ma rayuwa wannan ai iskanci yake koyarwa wa farik abaka idza ma abaka wa budda shibaka wa silman sana yace ka rabu da babanka ma idza ma abaka in yaki ka kawai wa mudda ka ka miƙar da ashibaka tarkonka wasu kawai ka dinga farauto man sana duk wanda ya bujuro ma kawai ka farauce shi kaga shi ma farauta yayi wasafil kalila ka ka ita cin aboki da alkalila masoyi wanda ya zo kawai ka tata ya soyayya da soyayyar karfi ka kori albakila marowaci wa aulil jamila ka bada alkhairi wa walil mina ka jeranto kyaututtuka tawalluz bil matabi kawai in ka gama rayuwarka walluz ka fake bil matabi da tuba amma man zahabi gabanin tafiyarka ai fa man dakka baba karimin duk wanda ya kunkusa kofar Allah ne karamci da fata ila sulai masha Allah alhamdulillah duk wanda ya kunkusa kofar ubangiji ne karamci fata zai bude masa kofar fa qultu da usaina ce masa bakin bakin li riwayati yayi kyau yayi kyau ga riwaya eh yace wa uffin wa tuffin Allah wadarai ufu da tufu ɗin datti ne eh dattin kunne shi ne ufu tufu kuma datti na farce eh to shi ne abu wala cikin abu za ta wato uffin tuffin kawai sai Allah wadarai Allah wadarai ni ga waya tuka Allah wadarai ga batanka fa billahi dan Allah ka ga min labari min min ayil awasi isuka ni gidanka din awanne kwari yake a wani duhuwoyi ne gina duhuwan kaɗin yake fakad adala ni a wuyi suka tsananin lamarin ka wallahi ya gagare ni na kasa fahimtar ka fakala ta ma ma uhibbu an ufsiha anni ba na so na yi bayani a kaina ba zan gaya maka bayani ba walakin sa ukanni sai dai zan yi inkiya na halin da nake ciki in ka gane to in baka gane ba ba shikenan ana usrufatu zamani wa ujubatu zaman wa ana al-kuwalu alladhi atalu fil urbi wal ajab غير أن ابن حاجة عاده الدار فاهتضم وأبو سرية بدوا مثل مثل لام على وضم وأكو العيلة المؤيل إذا تال لبزلم أنا أروفة الزمان نيني أبو ماماكي الزامني وأجوبة الزمن ونيني أبو ماماكي نزامني أنا زمن بركي وأنا زامني وأنا الخوال نيني بدبارو الذي آتال وندنكي دبارة في الأرب أتكي اللارباوة wal ajam da cikin ajamawa gaira an ibnu hajati sai dai ni dan bukata ne talaka kenan shi ne ibnu hajati shi kullum yana cikin bukata kan jalai hada daru wanda zamani ya zalunce shi fata dam shi ma aka ci abana fata dam shi karbi wannan zalunci din bayan da iya wa abu sibiyatin ni baban yara ne ina da yara ƙanana wanda badau sun bayyana kamar nama ne ala wa dam akan tanderu eh yara ne wanda wahala ya gasa su yara ne za a gansu ba su da ciki ai kuma dama abin da yasa nake dabara wa akul aila da dama mai iyali talaka ka wa akul aila wa yakiftum aila talaka almu'ilu bi iyali idza tala idan yayi dabaru ya ci da kansa lam yulam ai ba za a zarge shi ba eh da babu sai da kansa duniyar ba za a zarge shi ba na tambayi shau akan wannan na ce akan wata Allah wannan din yanzu yaya mutum yayi dabaru ya ce ya dama ya ce in baka samu halal kalis ba sai kai amfani da mutashabiya haram da shine ba a so kar mutum ce da iyalan sa mutashabiya din shine mutum ya dinga yin dabaru sai ya samu abin da kalar rawi yauwa farabtu ili wannan to ga iyalai ga talauci ga iyalai kaga an baka je ka kawo abin da za ta ba sa ba matar sai ta gudu ta bar ma iyalan kuma yanka rasa dan yadda za ka yi dan yadda ka dan yi abu na ɗinka in in abu na ɗin idan abu na ɗin ya rage eh
farabtu yana zai na gane a wannan lokacin annahu abu zaidin ne zurraibi mabocin shakkuwal aibi da aibi wa musawwir mai bakanta fuskan fulfula eh mutum mai fulfula wata ya zata da fuskarsa sai mai ya zama saurayi
wa sa'ani uzmu tamarrudi girman taurin kansa wa kubu da munin shigan nasa sai bata min rai
fa qultu lahu sai na ce masa bi lisanil anafa da harshe na tsantsani irin abin da ya din ban ji dadin sa ba wa idlali da kuma alfahari da sani ka zama mutum ka san shi din kuma menene zaka iya gaya masa magana gaskiya sai na ce alam ya laka ya shaykana har yanzu lokaci bai matso maka bane ya shayin mu an tukuliya anil kana ka janye daga alfasha wa tadajjara wa zamjara wa tanakkara wa fakkara kawai take fa tadajjara sai girgizu wa zamjar zamjar sai fara maganar maganar da babu da mu ya fara sun batu irin maganganu wa tanakkara ya canju wa fakkara ya tunani sun bakala sai da Allah ne lailatu lailatu mirahi daren nishadi la talahin babu zargi kawai daren daren da muke folewa wannan daren kawai ka kyale mu fole gobe mun buta din in zaka mun zargi maka mun wani wannan gobe ma gurin wasi dan eh ga masa ka lailatu mirahi la tala daren nishadi da kawai babu zargi a ciki ko irin abotaka misali a ce na aure ana yi kawai ana ganin ka malami ne da ne ne kuma zama irin babban aboki ne kawai kana ɗaya da yan mata kuna tsira a je nan ko ka raka wata kawa kai aboki ne kace wani ya gano kalla kai ne da yan mata ga a wannan lailatu mirahin ne la tala gobe bayan an gama bikin sai ka ba mu yi ta irin wannan ta lailatu mirahin la tala babu zargi wa nuzatu sharabi rahin daman shan giya ai ba lokacin lokacin yaki bane yanzu ba lokacin yaki bane wannan dama ne na samu na hutawa ka bar in na gama huta gobe din in jayayyan ma ko menene ko ne hujja ne ma sai mu gama maganar da kai
kawai fa addi amma badalaka ka kauda kai daga abin da ya bayyano maka ila anna talaqa gadan har zuwa har zuwa haduwan mu gobe ka bari gobe mun haɗu sai mu yi din maganar da zamu amma yanzu kawai ka rufe bakin ka ka wuce gaba
fafaraktuhu na rabu da shi farakan saboda tsoron min arbadatihi saboda tsoron sharrinsa sai na rabu da shi la ta'alluqan ba wai na yi ta'alluki na riko da alƙawarinsa cewa gobe mu haɗu ba wa bitu lailati na kwana dare na labisan hidadan nadami ina sa baƙin riga na nadama idadu din kayan da yan takaba masu takaba suke sakawa ina idadu kayan takaba na nadama ala naqli kudal qadam da na dauko takun kafa na da na dauko takun kafa na ila ibnatil karam zuwa yar inabi lal karam ba gurin karamci ba wa ahatu Allah subhanahu wataala sai wa Allah subhanahu wataala alƙawari Allah uhdira badaha hana tanan ba zan sake zuwa shago na shan giya ba walau ubitu mulka bagdad ko da za ba ni mulkin bagdad wala shada mi isarata sharab ba zan halarci mi isarata mi isarata sharab gurin shan giya hotel na shan giya ba zan halarta ba walau rudda alayya asru shabab ko da za a dawo min da zamanin samarta summa innana waqtat taglisi sai lokacin lokacin taglis kusa da asuba ko taglis eh al-khuruj fil galas wa yazul matulati bayna tului al-fajr wa shamsi tarahalna li isa kawai sai muka yi wala umman mu sirji sai muka yi gaba wa kallaina sai muka kyale bayna shekaini tsakanin tsofi guda biyu abi zaid da iblis shi kuma iblis ne shekun najadu wannan kuma abu zaidu kuma shekun saruji muka bar tsakanin shehu na biyu abu zaidu da iblis awa ɗaya har da wani abu awa ɗaya da wani